الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kokin sarki ya kawo mana rana ta Laraba da tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1444 kalandar da tsara kuma kamar shida ga watan goma dubu biyu da ashirin da ɗaya wadda da aka saba muna karatu wannan littafi da farka da sukatul maudu ya sami da maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasin mu na hamsin da tara muna cikin babban babi na tara inda yake tattauna matsaloli na kaciya sannan muna cikin fasali na goma sha uku inda yake tattaunawa game da kaciyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaciya ko ko an haife shi da ita kaciyar ne sannan idan yin mashi ita aka yi wane ne ya yi mashi kakan shi ko ko malaika jibril alaihi salam to muna cikin wannan tattaunawa za mu tashi ne yake cewa qala qala wa zakara abu al-qasim an-nasabatu zayyi nan ne za mu tashi mata na tattauna mana matsala ta farko a karkashin wannan bani ya ce malamai sun yi maganganu kamar guda uku annabi wani da maktuna magana ta farko shi ne an laifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaciya domin ji bayanai da suka gabata da kuma raunin haka a iya abin da muka karanta babu wani dalili da ke iya tabbatar da haka kada tun da haka ne kenan ba da kaciyar shi abin nan ba da kaciya ka haife shi ba mala yake wa zakara abu da qasim abu da qasim ya ambata annasabatu zaidi anna abahu al-qadi aba muhammad bin al-hasan ibn muhammad bin al-hasan al-zaidi wulida ghayra muhtadin ila al-qital shi yake cewa lallai mahaifin shi al-qadi aba muhammad hasan dan muhammad dan hasan al-zaidi an haife shi ba tare da yana buƙatar a yi mashi kaciya ba kenan an haife shi da kaciyar shi sai ta haife shi kala wani hada duk ke ba bil musahar saboda haka ne masu ke mace lakabi da al musahar na ce al musahar mai tsarki wanda yake da yake yake da tsarki da daraja kada yake cewa kada fi ma qara'tuhu bi khatsihi yana da cikin abin da na karanta da rubutun shi yace ko da ka Abu Muhammad ne la hasana mutahhara an ai an halinci Abu Muhammad da tsarkin shi lam yuqtal fa ai baki kaciya ba balle tana har ya buƙatu zuwa ga tsarkake shi wa tuwfiya kama khuliqa yana su kamar yadda aka halince shi وقد ذكر الفقهاء في كتبهم malamai masana fiqhu masana istinbati masana sirrori na nassoshin shari'a sun ambata a cikin littafansu anna man wulida kadhalika la yuhtan duk wanda aka haife shi da kaciya kamar haka yadda bayani ya gabata cewa an haife shi mutahhar to shi ba za a yi mashi kaciya ba wa tahsana ba'duhum wani sashi na su malaman nan sun kyautata mana sun ga dacewar ayyamurar musa ala maulidi da haitar min gairar kafai sun kyautatar da wuka ta wuce ko aska ta shuɗe a wurin da ake kaciyar ba tare da ta yi yanka ba a bayan mutu raunin wannan magana ba ka da bukatar haka ya ba misalai da yawa na shari'a lokacin da kace wani abu ya faɗi wani abu ya zo a madadin shi to hukunce hukunce da ke kan wannan ba lazim ba ne a wasu lokutan za ka ɗauko suka ɗora a kan wannan ko kuma a ce ga wani aiki na ibada da aka dora wa mutum shi wannan aiki na ibada da aka dora wa bawa yana da wani dalili da yasa aka dora wa bawa sai dalilin ya kau saboda gucewar aikin da ke tattare da dalilin yanzu ba za a zuwa ce to ai yanzu sai an dawo da dalilin ko ba a dawo da aikin ba abin da suke cewa da illa yace wala abwab waɗanda ba su karatu ba yusammuna hadha khitan al-qabr suna kiran wannan kaciya da cewa kaciyar wata yushiruna fi zalika ila an-nubuwa bi khalqati al-insani suna ishara suna nufin cewa haɓaka da girma fi khalqatil insan wacce za a rika samu a halittar mutum ya sulu fi ziyaratil qamar zai rika faruwa ne gwargwadon karuwa ta wata wata lokacin bai tsaya zai rika kada girma yana girma yana girma har ya kai kwanaki na fikari yace waya sulu annukusanu fil khalqa kuma za a rika samun tawaya a halitta inda kusa ne lokacin da aka samu tawayar kaga lokacin da yasa za ka shi dan karami yana yana karuwa har ya kai alfadar cikakke to daga nan kuma zai ci gaba sai ya fara komawa baya yana tawaya yana raguwa yana raguwa to sai suka ce wanda aka haife shi da kaciya girman jikin shi zai dogara ne a kan girma na wata sannan tsotsewa da tsarewa ta jiki ta halitta za ta dogara ne da tsarewa ta wata wanda wannan waƙi ma da ba haka bane ba haka bane yace kama yi da zalika fil jazri wal maddi kamar yadda aka samu haka a cikin aljazr da almad wannan aljazru da almaddu wasu al'amura ne na ɗabi'a da suke tafiya kafada da kafada da teku ko ruwa na teku ko kuma manyan madatsan ruwa shine teku yana da wani yanayi da masana suka ce gwargwadon tafiyar wata gwargwadon yadda ko dai ruwan ya rika karuwa ko kuma ruwan ya rika raguwa gwargwadon tafiyar wata mata kama dai wannan kuma in har ta tabbata akwai irin wancan a cikin tekuna kuma a zo a kwatanta shi a cikin dan adam a da kiyasu ne ma da tari suna kuma da yawan sallama ba amma ba a kusa cewa wannan zahira tsadiriya za ta yi wa a same ta a cikin teku cewa tafiyar rana ko tafiyar wata ya yi tasiri wajen taruwar ruwan tekun ko kuma janyewar shi da tsotsewar shi ko kashewar shi ko raguwar shi wannan ba zai zama abin da za a musa ba amma a kiyasta haka kuma da abin da ke faruwa ga jikin ɗan adam wannan shi ne ya tafi ila dalilin yin kutu akwai buƙatar wani dalili wanda ba wannan kiyasa ba zai tabbatar da shi fa yanzu bunan nukusa da dari haka da filkul fa'ila nukusa jin sama to da ka sai suna jingina tawayar da aka samu a kan lobar wanda aka haife ki ba kaciya ya aka yi aka haife ki ba wannan fata ta ce fatar ce ta yi nukusani to me yasa fatar sai muku sani aka haife ki ba ta ta ce saboda an haife ta daidai lokacin da wata shi ma ya muku sani kaga wannan kiyasu ne ba da farin kada yake cewa wa karwara da fi hadisi rawa ku sai kun da Muhammadu ibn Uqtis Sufyan al-Thawri akwai wani hadisi da ya zo wanda sai ku dan Muhammad dan yar uwar Sufyan al-Thawri ya roito daga kitab dan urwa daga baban shi daga Aisha Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ibnu sayyadin wulida masrura maftuna dan sayyad wani yaro hatsari da ya rayu a madina cikin yahudawa wanda har wasu suka rubuta da cewa mako shi ne dajjal annabi ya je har gida sun tattauna bai dai kashe shi ba saboda shedani ne kisan shi kuma zai zama wata musiba amma dai ta bayyana cewa ba ba dajjal ba ne lokacin da muka yi karatu ne hayatul alam na Muhammad Abdurrahman al-Adil ga doktor akwai bayani ya ce mai tsarki mai fadi kuma daidai gurgudu gamsashe dangane da wannan asalibin yaro amma dai sakamako na ƙarshe shine yaron ba da daddal ba wannan asali yake cewa an haifi mun sayyadin da kaciya to yanzu kaga kenan ma a haifi mutum da kaciya ba karama ba la la kace dai irin ibnu sayyad kamar yanzu misali ka zo ka rika cewa a ce eh ko ta karama ta sardauna da ita kace ba ta ba karama ba an haifi sardauna da kaciya ka ai wannan karama ce wali karama ce min karamati abana ukuni sai kuma aka ce maka oju kuma da kaciya kai yanzu shi kenan kaga da yanzu kenan haihuwa da kaciya ba karama ba ce a wurin sardauna tun da ma oju kuma da ita kai wannan misali ne kawai tun da bai bi gani to irin wannan ne shi kenan ka zo ka ce kawai ai annabi kari yana da karama wato da kaciya ka yi shi sai wani zo ce to a tsabibin yaron nan ibnu sayyar ma da kaciya ka yi to yanzu ina sauran zancen ka cewa haihuwa da kaciya karama ce kai misali ga lokaci kawai wani zakara aka yanka a gidan nuna kawai sai aka ga kwayaye tana cikin ba da labarin ana ta mamaki da karfi mamaikar suna da karama wai wai wai da wani ce mutu an yanka da gidan fasto ce shi ma wai hudu ba da labarin da liman ma'ade ne adawa domin inda ka ce karama ce to fasto ma shi karama na fasto wai hudu aka ne suna da wani ta karama amma ba wannan hadisin bai tabbata ba domin shi wancan saifu dan muhammad dan jarruwar Sufyan al-Thawri mat'unun fi hadisi wala rukan da hadisan shi ba duk inda ya wuri waya suna da suna da da wakila an ce inda kai sara malikar ru kai sar ma sarkin ru wanda ka gaba nan mutumin sarki ba da ka zo ka hindi namawa alladhi warada alayhi umrul qais wanda umrul qais ke je wajen shi wani da kazalika an ce shi ma haife shi da kaciya kowa umrul qais da wannan wancan shugaban mawaka shugaban mawaki ne Allah ya mai fasaha da baiwa ta yi zinnan a zubo waka da larabci lokacin su ba wa ta ilimi na aruri ba wani ilimi na aruri lokacin da karanta ilimin aruri kafiya wa ne da hafa da ya ila cewa su sun girmi wannan ilimin amma ka za a ga suna waka yanzu waka su ake ɗauka a kwatanta aruri wanda ya zo daga baya al-imam khalil ibn ahmad al-farahidi shi ya sa masa ilimin arudin aka ce wai lokacin da yake ta kokarin fitar da music musika kenan na waƙoƙin ya shiga ɗaki sai ɗauki kasida sai ya rika rera sai yana ɗan buga wani abu haka yana fitar da sautinta daga nan sai ce wannan tekunta baharinta kaza ne shi ne ɗan ke mazo ya fito bakin titi ya ce ya jama'a a taimake ni baba na ya hauka shi baba na ya hauka shi shi ne jama'a suka rugo aka zo aka kawo ɗauke bisa ta ba hauka shi an ba yaron ne dai ya hauka shi shi ne a lokacin ya wasu suka guda biyu yake cewa lau kunta ka alamu ma a kudu a zarkani au kuntu a alamu ma ta kudu a zartuka لكن جهلت مقالتي فحذلتني فعلمت أنك جاهل فأذرتك yace wawa da ka gane me nake faɗe da kai man kuɗi babanka ilimi ne sabo ne duk ne sabo kun duk duniya wanda yake ne amma kuma ni ma da na gane kai dolo ne da ni kifin ma na raba da halakai lakin abin nan lau kuntu a'lam lau kuntu ta'lamu ma aqulu azartani aw kuntu a'lamu ma aqulu azaltuka lakin jahilta maqalati fa azaltani sai dai ka jahilci me nake yi sai ka kaurace ma sai ka kaurace ma kan talle ni ni kuma fa fa alimtu annaka jahilun fa azartuka yanzu yanzu sai na fahimci kai bakin jahili ne to dai maka rubuta kai ka kaurace man ka haukata ni to ni kuma na bakka da jahilcin ka ban haukata ka ba ba ka ce wurin kai mawaki ne na gani da faɗi a ƙarshe makirci aka kulla mafi aka yi maki aka ba shi kyautar riga daga fadar shugaban ƙasa wanda aka sa wa guba ya je ya daura da zugan ya mashi fata ya mutu to daga cikin waɗanda ake zargin sun kashe shi akwai wannan kai sarrafa ka san mawaka a wancan lokaci in aka haifi mawaki a cikin kabila kabilar ma taro take tana girmama shi tana yaya ta wa duniya cewa yanzu kashinta ya yi kwari ba ta kyarkar duk wani mutum umrul qais na ce wanda ake alfahari ne to galiban ba sa iya baki galiban mawaka wancan lokaci bakin su ke kashe sai aliba to umrul qais ya dawo kai yana da labarin an haifi kaisar da kafiya to yanzu ba da cikin ke ce ba ma nan ina mece ce fahimtar kumurun kai ka zo ga wani gwamna ko wani shugaban ƙasa an ce kai mashi waka kana duk da za ka fara yaba mace sai labari ya zo maka ma ai an haife ki da kaciya ga matsayinka na mawaki wanda kana neman abin alkhairin shi dan ka yaba ko kuma kana neman abin sharrin idan idan ta ɓaci ka soka to don aka ba ku nuna kai labarin cewa ai mai girma sarkin rum da kaciya ka yi wata fahimta ya yi to shi ne wata kana alai umaru da kai su da hammama sai umaru da kai sai shiga ban ɗaki tare da sarkin fara'ahu ka zalika dama ana kyankata musu cewa mai girma sarkin garin nan fa da kaciya ka yi yace to zan yi dabara mu shiga ban aiki tare saboda kwarewa zai iya gane kaciyar da aka yi mutum da ita da kaciyar da ɗan wanda ke ko wanda ke suka shiga ban ɗaki sai ko ya gano eh mai alfarma ko mai girma sarki ne da kaciya ka yi ne faƙada ya haju to daga nan ne wannan waƙar yana sukare suna ka a wurin irin su mulmukai a haifi mutum da kaciya an gama da shi yana da mummunan tabo abin suka har duniya ta tashi shi ne mutum zai ta inni halaftu yaminan gaira kadibati yace inni halaftu yamina yace na yi wata rantsuwa yi rantsuwa ta gaske gaira kadibati rantsuwar da ba zan taɓa ƙarya ta kai na akan ta ba da an ta asala ana cewa al-aghlaku da gairun ana cewa al'afalaku da babu la'anta afilaku wallahi na gano mai martaba doka gare ni illa ma janar kamaru fatar dokar shi tana nan sai ɗan abin da wata ya mai kaciya an haife shi daidai wata zai rage girma sai fatar dokar shi kuma sai ta ɗan koma ta noki suna ka dai a taƙaice sarkin mu dai da kasashe labarin kuwa sarki ce aka yi ma aka yi ma ce to in muka kashe ta a zahiri akwai matsala ya ce a kawo wata babbar riga ta alfarma a yi taro ya baki kyauta can sa guba aka yi taro ya baki ita shi kuma ya sa ya gangara lafiya mara gaskiya kashe mara gaskiya yu'ayyiru umrul kai yana aibata shi أنه لم يقتتل سوى كما لا يمكن سيابا وجعل ولادته كذلك نقصا سيسن يحيه ولك أبطين حيه واتيتان أكتا وقيل إن هذا البيت أهل الأكبار الباعثة لكيسر على أن تم امرأ الكيس فمات وثم لدينا يشرجع ونف تيم بيت أما تيم تيم سببا لسكتا كيسا يسا وأمرون كيس هو ثم يكشف ya kashe shi saboda saboda wannan da a wancan lokaci dole mai mutadi sai yana da mawaka da za su yi baki dariya kamar dai irin murmurin yana cikin fitattu da ya kai da ya rage za a bata cikin goyon bayan wa'an shaddar bunul wa'an shaddar bunul a'arabi bi ma bi man wuli da ila kulka ibn al-arabi yayi wasu baituka wannan baitukan nashi irin abin da ake cewa zaki a kasuwa kawai haka nan ya zo ya bai duka yana mai fadar matsayin wanda aka haife shi ba tare da doba wanda ake yanke a lokacin kaciya ba yana maganar wanda aka haifa da kaciya a wurin shi mutum ne rigar da ake na ai na kasance ne me ya fenti ne wani da bai duka guda biyu ya ce fa za ka niksun la ya bidu hajaru muharrafu da irbi hadidun mambaru في ليل كانون شديد حصر عد بأثرات الزبانة قمر يتي فذاك نكس ce wallahi ta haihuwar mutum da kaciya ta waya na ƙasa aibi gazawa ce an haifi mutum da na ƙasa kama haife shi ba ido kama haife shi ba kafa haife shi ba hannu haife shi ba hankali ce duk layin su ɗaya ya ce la ya biddu hadaru wannan karin magana ce da laraba ke in suka ce la ya biddu hadaru bai zuwa da alheri in dai wanda aka haifa da kaniya ne ba zai zo da alkhairi ba in bawa ne ka siya ka taimaka ka jagon in da ne aka haifa maka Allah ya kiyaye hali sai dai ka jira alkhairi ka wajen mafi ayan ba dai wannan ba amma wani akwai matsalan ba da yawa ayan ba wanda aka haifa da tafi da sun zama na gargaɗi kamar da ya yi kudin gona ne za ki tsaya kasuwa ya ce bakar da kula yarbi ai duk wanda aka haifa da kaciya mutuncin shi ma a cikin jama'a tuni an ya buɗe mutuncin kowa in ka ce wani ina mutuncin ka zai fito maka da shi gogakke lafiya amma don da aka haifa da kaciya ya fito maka da mutuncin za zai ya mutsatsi ya mutsatsan mutunci ba wanki ba guga haka mutane ke kallon shi hadibin mangon duk wanda zai kalle shi da zai na mai kallon mara mutunci filai da kanuni shadidin khasar an haife shi ne a daren kanun wannan kalmar ta kanun lissafi ne na watannin siriyaniyawa suna cewa da kanunu la'awwal da da kanunu sani akwai tishirinu la'awwal tishirinu sani oktoba shine tishirinu la'awwal تشرين الثاني والتشرين الثاني شيني نوفمبر القانون الأول شيني ديسمبر القانون الثاني شيني جنواري وكينان أم هيبيش أسكا سيكي كو جنواري ko kuma Disamba wanda tun wancan lokacin watanni ne da ake sanyi watanni ne da amfanin an kwashe amfanin gona rani ya shigo wasu ma sun fara awu suna kan watanni ne na talauci ko mu aka farauta yana da tumatir da rafi ne kawai yake zuwa kaɗan shi ma dan ba yadda za a yi a kansa wannan da ta yi karanta fannin nan ta koma ta gwari amma za a ga da disamban nan za a ga tumatirin kowa kana ta rafi sandin sandin kai nuna kuma ya nuna sai ka zai fita kasuwa ka tambayo da ni kasa ya arha sun masu nuna rari sun san wannan dan dai ba ta ma daga yace abda bi atratis subana kamaru wai wata ne ya ci dilo karshe lokacin da aka yi shi daidai wata ne nan ce asubana shine kamar kunnuwan kunnuwan kunama in ka samu bakin duhu in zai harbi sai ya zo da wannan makafin nashi sai ya rike abin haka sai ya dago dindin inda dami yake sai ya manna to wai irin wannan ne a tsarafin na kunnuwa ko hannuwa na kunama su ne suka zo suka sama gefen dokar suka rike shi kuma wata ya zo da kuwa suke da sai ta tsuki sai ta koma baya da suke nan sai a jin da suke nufi in aka ga an haifi mutum da kaciya ba haihuwar ki a kaciya kai ba fatan kan al'aurar ce ta doki saboda ka kana nan a bita za a gano ta ila kai mashi gashi da ruwan zafi aka rika kafa man kaɗe ila ta fanki ya kunu huwa aka da yana nufin dai wannan ai lokaci tana nan bai da wata kaciya laysa bi maqtulin illa ma qaddasa minhu al-qamar bai da wani abu na kaciya sai abinda wata ya tauyi wa shabba aqul fatahu bi zubana ya fatanta fatar lobar da kari ko hannaye na kunama wa iya karnal akarai hannuwa na hannu na kunama wa kanat al-arabu la ta'taddu bi surati al-khitani min ghairi al-khitan su larabawa ba sa ɗaukar alamun kaciya a matsayin kaciya gaira fitani sai in an kira wanzami ya yi suna koda sun gane mutum kamar an yi kaciya za su tambaya an yin haka ce ba yi ba ce ba yi mace ba a nemo wanzami ya yi wata ralfa zai da tafi da fitani nafsihi kuma larabawa suna ga iya girma da kima da darajar bawa tana cikin a zaunar da shi a yi mashi kaciya wa tabtakiru ne larabawa na alfahari da duk mutumin da aka yi wa kaciya ko balarabe da alfahari a matsayin wani shi ma mashi kaciya ka da yake cewa kar ba sallahu nabiyyana Allah madaukakin sarki shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min samimil arab daga tsatso na larabawa annabi ma shine sayyidu waladi adama ba ma larabawa ba akwai na hadisi da bai ce tabbata ba hadisi da ke cewa ana afsahul arabi bai da adli min quraish min nahiyat al-istinad hadisi bai tabbata ba amma wani suka ce kamar da ibn hajar da sun ce mai sun ce ta bangaren ma'ana maganar haka dai dai kana neman wani a larabci ka samu nan da kai lafa an gure to annabi ya fito daga tsakan larabawa wa khassahu bi sifatil kamali Allah saukin sarki ya keɓe manzon Allah da siffofi na kamala min al-khalqi kama daga siffofi a bangaren halitta wa nasabi da bangaren nasaba nabi shine yake da nasaba ta tsaci sai na ga kowa na da rigin jinginawa kowa na ga rigin yake jingina ai wani shine dan wani dan wani dan wani dan wani ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ka zira masa ido cikin kan akan ko sai da la'adara nan kadai ne gada idan ce ɗan Hassan yawwa zo gida ɗan Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ya zama shi kan mujaddidi ce Zamiri shi ke da cikin kama sifofi na kamala ta bangaren halitta da kuma bangaren nasaba to fa kaifa yazuzu an yakuna ma zakarahu to ta yaya abinda aka ambatan nan zai kasance a gare ki min kaunihi maftuna na wajen kasancewar wai an haife shi da kaciya min ma ya tabayyazu bihin nabiyyu na daga abin da annabi ke kebantuwa da shi wai yukhassasu ko yukhassisu yake zama naci a kebe abin da yake nufi da wannan idan har batun can haka yake na cewa haihuwar mutum da kaciya akwai tawaya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sifatul kamali to wai ta ina aka haihu a ragaya har aka iya jingina wannan siffa da talaka su ce ga wanda aka yi ittifaki yana da siffofi na kamala ta yaya ta ce gaskiya babu dalili wa qila an ce inna al-khitana min al-kalimati allati kuntuwal fihi min al-kalimati allati kuntuwal Allahu biha khaliquhu akhali da sallallahu alaihi wasallam ai ta kaciya tana ɗaya daga cikin kalmomi mana umarni da Allah madaukakin sarki ya jarabi fadaɗin shi annabi Ibrahim alaihi salam da su fa atamma hunna wa akmala hunna sai ya cika su ya kammala su wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya kuma wanda suka fi kowa fuskantar bala'i shine annabawa ko zazzabi ne annabi zai na mutane da dama dai ko ciwon kai ko ciwon kafa kai ko sun cikin annabawa na musamman ne ko sun ci su sun mal'amsalu fal'amsalu daga nan sai wanda yake biye da su za ka ga hikima ta Allah sai da nake tabbatar Allah na jarraba kowa da abin da zai iya kai idan ka kalli gwaji jarawa ta aka yi ma wani wallahi aka yi ma wani rigari to Allah wani gara kowane mutum da Allah na jarraba shi gwargwadon imani gwargwadon imani sai za ga ko a tsakanin manoma. In dai Allah ba dai kana na matsayin bawan shi ba, in kai ka zabe auki da iya imanin ka ne gwajin kenan. Ila da kana da kwakwaran imani, kwari ma za su zo su ne gona. Amma kai an san idan kwari suka cinye da liman da alaran ma wa yuzu sun bai. A ta fadar Allah ba a san maya abin yake ba, ta fara abin kenan. kama gurgurdin kimani wurin da aka rawa mutum al'amsal fal amsal al'amsal fal amsal to tun da annaba su suka fi kowa imani to sai jaraba su tafi ta kowa zama cikakkiyar jarabawa وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كرجة كاتية أتكلت بيقول كترة كاوا والتبيون ده zuciya mai kyau ta sallama ta yi da su abin da ma'aduni yana daga sanannen abu annabi tila a bihi ma asabari a jaraba mutum da wani abu da yake da wahala gare sannan a azurta mutum da haƙuri min ma yau za a fi sawabin mutala bihi wa ajabu yana ɗaya daga cikin abin da ake girmama ko ake nunnunka ladar wanda aka jaraba din idan wani aiki na da wahala kuma sai Allah ya dora wa bayi to wannan aikin zai zama yana da ninkin ba ninkin lada akan aikin da shi ko ba aka yake ba yake cewa wal an yaku bi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi dacewa da hadin manzon Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine an la yuslaba hadhihi al-fadila kar a zare mashi wannan daraja kar Allah ya zare mashi wannan daraja ko Allah yuslima Allahu للنبي هذه الفضيلة وأن لا يسلب هذه الفضيلة وأن يكرمه الله بها كما أكرم خليله بل abinda ma za a yi tsammani shine Allah zai girmama annabi da a zaunar da shi a yi mashi kaciya kamar yadda ya girmama bada'in shi annabi Ibrahim da yi wa kanshi kaciya fa inna fasadisahu a'abu min fasadisi gairi domin ababe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake barka da su na daraja ai su ne mafi girma daga ababen da annabi Ibrahim alaihi salam yake barka da su na daraja min annabiyina wa ala na daga annabawa ban na annabi sun fi daraja wannan kuma sanannen abu ne to shi ne sai ka ce jarabawar da aka yi wa ɗan jn dare misali ta fi jarabawar da aka yi wa ɗan 300 level a jami'a wahala kaga hankali ba zai karɓa ba hankali ba zai karɓa ba ma damar mun yadda cewa jarabawa na zuwa ne gwargwadon daraja da za ka ce sannan muka amince da cewa kacin na akwai wani abu na ranadi akwai wani abu na zabi amma dai kace duk da haka an jaraba annabi Ibrahim da ita kuma ya ci amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba a jaraba shi da ita ba to ga kike niki dan kada yake an jaraba shi ko ku saboda ne tabbata an jaraba shi zai ci ko to shi ke sai a share maganar cewa an haife shi da kaciya sai a dawo kan maganar cewa a'a shi ma kaciya aka yi mashi kamar yadda annabi Ibrahim shi ma yau kan shi kaciya wa katilul maliki iyahu yanzu ga kai da ya bada amsa ga kamar yarin jihar da cewa su lalle man su da sallama ka ce a kai mai illa iya kawaye mashi zai zo da wannan magana wa katil maliki iyahu kaciyar kuma da ake cewa malaika jibrilu da yayi mashi kamar ruwainahu kamar yadda muka ruwaito shi addaru min an yakuna min khasa'isihi wa aula wannan ma shi ya fi kamata a ce khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ta fi dacewa da cikin annabi da ita wannan fa yana nufin idan dalilan da suka ce shi mala'ika jibrilu shi ne ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaciya me zai idan wannan ta tabbata to kenan ma da a ce an haife shi da kaciya gara ma a ce mala'ika jibrilu ne ya yi mashi kenan cewar mala'ika jibrilu ne ya yi mashi ya fi nuna daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin a ce an yi shirki da yanzu ka ga yana abu ne na mukarana ga cewa mala'ika jibrilu shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam a kaciya dai kenan ga batun da ke cewa da kaciyar ta kaifi to wane ne ya fi a girmama annabi da ita shine sai a ce a ce an a ce mala'ika jibrilu ne ya musu to idan ka yanzu ka kora kai da kaciya ba ta da dalili dan ba girmamawa da yake kuma da ko guda biyu to da a ce zaunar da shi aka yi aka yi mashi kaciya ya ji raɗaɗin ya ji zafin a matsayin alif ce la ku min allahi li anna hajin sunan al-fitra kamar yadda annabi ibrahim ya wa kanshi kuma ya ji zafin saboda an jarabe shi da ita fa a tamma hunna da kuma a ce mala'ika jibril ne yayi mashi bai ma san an mashi ba da kuma wace ce a cikin waɗannan darajoji guda biyu da gida ta da annabi shine wadda ya zauna a kai mace yin zafin saboda darawa ta ke wa annabawa tsari ne na darajar to ma da shi wannan shi ne sakamakon da yake so ya kai gare shi ma ne sai hada kullu kalamun min hadith ibn al-adi wannan dukkanin su maganganu ne na ibn al-adi ya ce wairidu wairidu da katinil malik yana nufin da kaciyar da yana nufi da cewa kaciyar da mala'ika jibril ya wa annabi ma rawahu min tariqil khatib abinda ya ruwaito shi daga hadisin al-khatib al-baghdadi daga abi bakara anna jibril fatana annabi sallallahu alaihi wasallam hina tahara qalbu cewa wai ko mala'ika jibril alaihi salam shine yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaciya lokacin da ya tarbi zuciyar shi lokacin da ya zo ya yi tsakin kirji shi lokacin da wajen tsaye su sa'adiya a matsayin suke shayarwa ya yi tsakin kirji shi ya ciro ta ya wanke tsarkake ta bai da wani abu na rabo na shaidan a cikin shi da sai suka ce ai a wannan lokacin ne kuma ya haɗa da yin mashi kaciya wannan hadisin za ku zo magana a kai inda ya tabbata da ce kasa da jahi da su kauna kulle fasibi ai shi kenan kawai jahi da su ta yanke zance marubuta ta mutu amma hadisin yana da magana da ka gairu musallan wa gairu sahi da ka fala yin tajjiki ale ya kadai wal bagadadi ta dace cikin tarihu bagadad haka al-mawdu tabarani ya fitar wannan hadisi a cikin al-awsat haka abu nu'ay ya fitar da shi a cikin dalailin nubuwa haka ibn asakir ya fitar da shi a cikin tarihu liman al-imam al-aisani ya fitar da shi a cikin majmu'uz zawa'id ومنطق الفوائد الشيخ عبد الرحمن بن عيينة دا مسلم بن محارب ولن أنا كرغة ثم جهولي وغنت وهو ما كونه موقوفا wannan hadisin tare da cewa hadisin ya zanto shi ana abi bakara akan sahabi abu bakara shi ma bai ce annabi ne yaji ba la yasifu isnadu to isnadin shi bai inganta ba fa inna al-khatiba qala fihi domin ga isnadin da an kaji ibn magadani ya koro hadisin da shi cewa abbana abu da qasim abdul wahid ibn usman ibn muhammad al-bajali abbana ja'far ibn muhammad ibn nasir حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن عيينة البصري حدثنا علي بن محمد المدائني حدثنا مسلمة بن محارب بن سليم بن زياد عن أبي عن أبي بكرة وليس هذا الاسناد مما يحتج به wannan isnadin ba a saka hujja da shi musamman saboda Abdulrahman ibn Uyayna Maslama ibn Muharib ana cewa wa huma lam yuhrafa ba a san su ba amma sauran masu isnadin da wasu cikin isnadin hadisin babu laifi da gare su shi yasa amsali kamar yadda al-Imam Az-Zahabi ya kawo cikin cewa na ga dubala asali yake cewa shi wannan hadisi ai asali yake cewa qila mun ji ana cewa inna jibrila qatala wai malaika jibril shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaciya sai ce wala yasiku sadadu duk inda aka wuri ya da shi kankara kaga da dawo kan waccan magana cewa kaciya kafin shi da goranta kai da shi malaki wa hadisi shakkal malik kalbo hadisin da ya zo a kan tsagawar da mala'ika jibrilu ya yi wa kirjin annabi ya ciro zuciyar shi fa kadar wuya min wujuhin muta'addida an ruwaito shi da fuskoki da dama marfu'an ana masu gina shi isnadi marfu'i wanda ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وليس في شيء منها أن جبريل قتله dukkanin hadisai in suka ce su za ka ga babu wani a ciki da aka ce mala'ika jibril ya yi wa annabi kaciya illa fi hadal hadis sai a cikin wannan hadisin to ga shi ke dai zana gartattu a mutanen da su ba da gartattu ko wanda ake garbi sun saba wa da gartattu da kuma huwa shatun hadisi ne shati kuma garibun kuma gani wanda ba ba kawai kai da yadda yake sai sai hadisi ne mun karkawa idan mutumin kirki ya saba ma mutumin kirki an yarda da shi amma sai wani riwaya ta saba wa waɗanda suka fi shi nagarta irin wannan hadisi shi ne ake ce mata hadisi sha kaga in suka zarce isnadi shi kare daga kai hadisi ne sahihi kama ya saba ma wanda suka fi shi nagarta da ka sai hadisi sai zama shafu shafu da'i amma sai ka samu mutumin da ba a yarda da shi ba sai ya wawo riwaya sai ka saba wa nagartattun mutane kaga wannan hadisi shi mun sani kamar a nan ne ma da zai sassauta zafin da ke kan hadisin sai ce shafun gari hadisi ne shafi to sannan hadisi ne gari da ka kada mun al'adini ibn ladin yake cewa kada ja a ibadar riwaya ya zo a cikin wadansu riwayoyi anna jaddahu abdul muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna abdul muttalib fatana hu fil yawm as-sabi'i shine majikaciya a rana ta bakwai wannan hadisin ko asarin ibn abdul bar ya ce da cikin at-tamhid lima tin wa qali min al-ahkam wal asanid haka shi asalihi kamar yadda alimamu zahari a cikin ranar zubala ya kawo sai dai shi sani ya ce wa sanin dubai rusari gaskiya wani isnadin da ya ganta wa shi ma shi ma akwai magana za ka iya duba zawajin na tarihu bagdad na doktor kanjun al'ahadar mujalladin shi na farko kana sai ce wa huwa alama fili amma duk da abin da ke cikin wannan hadisi na cewa shi ma isnadin shi bai inganta ba asbahu bis sawa'i gaskiya ya fi kusa da daidai wa aqrabu ila al-waqi'i kuma ya fi kusa da da abin da yake waki idan ka zo ka karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman a wurin wadanda suke ɗan keke da keke suna tantancewa suna tsaftacewa suna da tsantsan to abinda za ka fi rinjayarwa kuma dai kamshin gaskiya a tattare da su ba ɗaya waɗancan maganganun guda biyu ba ne wannan ta hukun na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwamnatin shi ya kai ake mashi kaciya yanzu ta wanda sabanin zai zo waye mashi kaciya kakan shi to sai kuma aka gabar da sona to abu na biyu kuma a shekara ka yana da shekara za ka mashi kaciya yana da shekara bakwai da kamar da ka faɗa an a yana da kwana bakwai yana haihuwa ko ko sai bayan waɗansu shekaru ma. Sun masa kamin da rike muna Abdulbar, daga nan sai koro hadisi ta hannun ko ta hanyar Ibn Abdulbar, hadda kana Abu Umar, Ahmadu bin Muhammadu bin Ahmada, qira'atun minni alayhi, karatun da narkai yana man sharhi. Anna Muhammad ibn Isa haddasa Muhammad dan Isa ya baki labari. kada yake cewa haddathana yahya ibn ayyub yahya dan ayyuba ya ba mu labari yahya dan ayyub dan wa dan ziyad al-allam haddathana muhammad ibn abi sirri al-asqalani haddathana al-walid ibn muslim an shu'aib ibn abi hamzah an aba al-qurasani an ikrima an abi ibn abbas daga ikrima daga dan abbas yake cewa ana abdulmuttalib lallai abdulmuttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifin mahaifi kenan abu na ko khatanan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yawm as-sabi yawm as-sabi'i ana cewa shine yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaciya aini shi na bakwai waja'ala lahu ma'zubatan har ya kira tarin cin abinci ya tara mutane yace to nayi wa yaran nan kaciya a haɗu a gasa kumba a yi samu yadda wani da yi a tsada ga shi abinci wa sammahu muhammada sai ya sa mashi suna muhammad shakka da hudu da su ne yi da ishan ku fasa da harshen mahamudin wa ala muhammad sai sai Allah ya tsago sunan manzon Allah daga sunan shi domin ya girmama annabi fasa da harshen mahamud wancan mamallakin al'arshi Allah ke da shi ne mahamud المحمود بكل لسان المحمود بكذا المحمود بكذا وهذا محمد شكو من ذنب سليش محمد قال يا ابن أيوب يا حياة قريبة ما وجدنا هذا الحديث عند أجل إلا عند ابن أبي السري gaskiya mu samu wannan hadisin a wajen kowa ba sai a wajen ibn abin sirri wa huwa muhammad ibn al-mutawakkil ibn abin sirri shine muhammad ibn mutawakkil dan sirri wannan shi ne bayanai da malayin tattara shin na bayar da amsa kenan kan cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam da kace aka aike shi ko ko malaika jibril ne alaihi salatu wassalamu yayi mai ko kuwa kakan shi ne abdul muttalib yayi mai a lokacin yana da kwana guda bakwai yana da kwana bakwai a duniya wanda wannan ra'ayin shi ne yake cewa ya fi kusa da daidai kuma ya fi dacewa da abinda masana ko waɗanda suka karanta akwai suka dubi sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar ko suka tattara suna ka wacce magana ta farko ta da kaciya ka haife shi ga tattaunawa da ta gabata bai tabbata ba a cikin annabi isa da a ce an haife shi da kaciyar to mu kan a wurin mu a ce ya tabbata to ka ga da zama wani abun alfahari kenan yanzu wani a haife shi da kaciya iyaye su ɗauka suna ta nunawa suna neman na rabon suna suna neman riba ko wani titi suna zuwa filaye na abubuwan al'ajabi da wanda fili fil na da kaje abubuwan mamaki wanda kuma za ka yi kamar tasiri ta duniya wani mutum na karin china haka ta ke ruwa ya je wata yanci kamar zuwa da wannan labarin kawai ya hau sama ya sai su da tsarki guda miliyan biyu ya sai da ya da sama sai suna da kaɗin da kaɗan da yake guda bidiyon kawai. To kaga sai iyayen da ɗauki yaro ko wani yaro ne a ɗaya albarkaci iyayen da shi karimi wani jalala suna ka haife shi da kaciya da suna da ka da account na zubawa da waye-waye don a sama da barka. Gaskiya da na ka sauke da ta ce haka. Amma ni kawai ba wani sauki sabon layya ko wata ba ka tattara ce ma Allah ya sa kada ya zama da lissafin tsoro da yanki. Cewa ma an haifa maka dolo ka shiga mutu a fatan ba zai zama dai kamar dai sauran mutane amma ba ganin a cire shi magana ne maka za a zama kaza da shi wani abu ne da kuma bai taso ba dole shi ne misali na mara yake kaza da shi wannan fasali na goma sha uku sai ya fasali na sha uku yana ga saboda yin abin da za mu lokaci da daga sha nan Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi a kai zai tattauna a kai hikimar da ta sa in mun tashi a ranar lafiya ba wanda zai tashi da tafiya kowa za ka dawo ina hikimar yin haka anya wani zai ta ko tun da dai ado ne tun da fitsara ce tun da abu ne mai kyau mun ci gajiyar haka a nan duniya to ne dai ana Allah ya ba mu da wannan cin gajiya mun shuke Allah ya ra to ma da dai zai ba ta amsa karfafin amsoshi da shari'a ta bayar saboda mu addinin musulunci kamar yadda yake sannan abu kalan da ku kalan rasulullahi kalan sahabu laika bin tambi sai mu da ta kana da Allah ko bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله